بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الخميس 11 ga watan sha'ban hijira tana da 442 wanda ya dace da 25 ga watan uku miladiya tana da 2021 za mu shiga darasin cikin malikiya a littafin muktasar mukhari aina wakabna جاز أخذ الإود إن اختلفت بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى وجاز أخذ العوض إن اختلفت بعده in ba kuma ta ba a baya mun yi maganan abubuwan da sukan zama da fariki a ƙarƙashin wani na fuka da ruka da ta kafin da durus kulla in sha fana can su ƙasar da biya bidinin da da naka da fayyiyar za ka yi layya da shi misali ta sayi ragon layya ko an baka ragon layya kyauta sai ka canza shawara ka je ka canza wannan ragon da wani rago wanda bai kai shi girma ba ko bai kai shi kyau ba ba wai sai rago ba ko sani ko raƙumi ko akuya ko ma me dai dabban da ka je ka canza din sai ya zama bai kai wannan nakan ba to yanzu wannan din makaruhi ne wa ibdaluha biduni sai ya ce illa limu aha aga ne yo na ce wa in liktilafin ko da domin cuɗanya ne ma'anan cuɗanya dabbobinku ne suka haɗe aka rasa gane wanne ne naka wanne ne na wannan misali ka ɗauki kuɗi ne ka ba wa mai siyo ma ragon layya malam usman shi ma ya ba wa mai siyo masa ragon layya ko mai siyo wannan ya zama mutum ɗaya ne kuma duk kuɗi ɗaya ɗaya kuka ba shi duk kun tambaya bana ya ragon layya ce ai bana ba na ƙasa da dubu hamsin kai ma ka bada hamsin allami ya bada hamsin da ya je sai ya siyo ragunan dubu hamsin hamsin guda biyu ya kawo ɗaya ya fi ɗaya da aka zo wanne ne na malam usman wanne ne na malam allami ya ce gaskiya ba zan iya bambancewa ba don kuɗin su haɗawa na yi kuma lokacin da na zo siya kawai ni dai na san an ban sakon ragunan da ya guda biyu na siye su a dubu hamsin hamsin kaga istilat kenan to ko a wannan halin kai din ka ce ha to shikenan duk da malam usman kai ɗauki babban ni na ɗauki ƙaramin ko da haka ne ma ka zaɓi ainihin ka canza ƙarami da babba naka makaruki yawwa yadda za ka yi sai dai ka cire akan kai ma dai babban kake bukata shi ma babban yake bukata yanzu ya za a yi sai a ce sai a yi ƙuri'a saboda kowanne zai yiwu babban ne nashi kuma kowanne zai yiwu ƙaramin ne nashi yanzu ya za mu yi sai mu ce yanzu a yi ƙuri'a sai a ɗauko ainihin takardu guda biyu sai a ajiye ragunan guda biyu wannan a samar number one wannan a samar number two sai a ɗauko takardu guda biyu ɗaya takardar a rubuta number one sai a naɗe ta a samu bunduk ma irin mulmulallen ƙasar na a mulmula shi a ciki number two shi ma a mulmula kuma wanda ya mulmulan na aikin shi ya ƙare a bari wanda bai san abin da ake ba yana zuwa ya ce da Allah wayannan mulmulallun ƙasan kar ma a ce da wani abu a ciki balle ya tunanin wanne ne wani wanne ne tu mulmulallun ƙasan nan miƙa wa malam Usman ɗaya malam Alamin guda ɗaya yana miƙa musu ya wuce to jama'a a zo a taru a gani kai Allah min zo kana zuwa mu ce buɗe kana buɗewa ka ga nan batu sai mu ce to shi Allah ya baka ko shi ne karamin ko shi ne babban ƙuri'a ce ta baka ka kai kanka ka san ba mu muka ce dole ka ɗauki wannan ba haka shi ma wannan in ya buɗe wanda nan bai shi zuwa kai shi zai ɗauka yawwa amma kai ɗin kawai a ikhtiyarin ka ka ce kai ka yarda baka karamin ko da a irin wannan ne makaruhi ne wannan muna maganan qabla zabhi lil iktilati qabla zabhi ba yace wajaza wajaza akhdhu al iwabi in iktalafat ba'dahu ya halatta mutum ya karbi misanye a maimakon dabban shi din in iktalafat idan suka cuɗanyan ba da bayan an yanka misali irin inda ake tara ragunan yanka ne sai mutum ɗaya yanka wani mun wakilta kai ma kace wani ni ma ka yanka min ragona wannan ma yanka wannan ma yanka kowa ya kawo ragon shi bayan an gama yanka da aka zo ainihin karɓa eh ba ni dan kurba ka gane bayan an gama yanka da aka zo ɗauka sai dabbobin ku suka rikice wanne ne na wannan wanne ne na wannan kowanne duk irin su ɗaya ne aka rasa gane wanne ne naka kaga an riga an yanka sannan kuma abu ya an yi cuɗe to yanzu a nan ya halatta idan misali na ku biyu ne ya rikice sai shi wannan ya ce to yanzu in kana so zan baka abu kaza a maimakon naka ya halatta ka karba tunda wannan ai ba siyarwa ne da ikhtiyarin ka ba wannan cuɗuwan da yayi ne har ya kai ga za a baka wani abu a maimakon dabban ka wannan ya halatta ka karba amma wannan ba da zabi sai bayan an yanka shine wa jaza akhdhul iyoti in ikhtalabat ba'dahu ay ba'da zabi alal ahsani a bisa magana mafi kyau inda akwai qabilul asar wanda za su yi tunanin cewa to ai hakan ma kaman ka siyar da dabban ka din ne shi ko sai da komai na ragon layya bai halatta ba wasaha ina batun yana inganta na'ibanci a yankan dabban lahiya yadda aka fi so duk mutumin da duk mutumin da yake da ragon lahiya an fi so yanka da kanshi da hadiya da lahiya duk an fi so kai da kanka tun dan kalwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke raƙumi 100 ya zo da shi amma 63 duk da kanshi yake ka gani saboda haka an fi so kai da kanka amma kuma idan ka sa na'ibi ma ma yayi ya inganta sai dai wajen na'ibancin bilafzin da lafazi wane iye da Allah ka wakilce ni ka yanka min dabba na kaga kai kamar izini da lafazinka ga shaidu in yanka maka yayi amma da sharaɗin shi wanda zai zauna idan in aslama idan ya musulunta ma'ana in ya zo musulmi ne kaga banda ahlul kitabi banda bamajusi in ka sa suka ma yanka biyu ba dole wanda za ka sa ya zauna ibi sai musulmi sharadi walau lam yusalli in dai har musulmin ne ko baya sallah kaga nan sun tafi akan cewa musulmi mara sallah rashin sallah bai kafirta shi ba saboda haka ko in dai musulmi ne ko baya sallah ka ce yana ibance ka ya zo ya yanka dabban dai yanka a maimakon ka to wannan yankan yayi aunawa an nafsihi ko kuma shi na'ibin da ka sa ɗin da ya zo yanka da gangan kawai sai yi wa kan shi niyya ya ce mu mai muke wa Allah shekara ashirin kullum ni zai yanka malam su yau kawai ya yi niyya a zuciya ya ce na wani kawai yanka oho kai dai naka ne kuma ya maka a matsayin dabban ainihin dahiya kaga wannan bambanci da hadiya kenan ko ya ce au bi'adatin aw bi'adati ka qaribin wannan ainihin idafa ne ba abin nan bane aw bi'adati ka qaribin sai an hada biyun nan aw bi'adati ka qaribin ko kuma kai baka sashi baka yi lafazi ba yayi a maimakon kan na'ibin amma na'ibancin ya faru a biyu ne bi'adati ka qaribin al'ada ta gudana dama shi yake yanka kuma dama makusancin ka ne akwai dangantaka tsakanin ku kamar yanzu misali in ka je cikin gari ai za a ga akwai babban gida akwai ainihin ɗaya daga cikin mutanen gidan wanda shi yake yanka ragunan gidan gaba ɗaya dama akwai dangantaka ko abokin ka ne ta ko kuma ɗan uwa ne sannan kuma al'ada ya gudana shi yake yankawa an taso a idi an zo an taru an ka cimcin ne zarka ni ne me mala lamin bai zo waye ku kamo ragon shi kawai sai ka kafa mu rukayenka kaga baka saka shi ba amma an samu abu biyu al'ada ta gudana duk ragunan wajen nan shi yake yankawa sannan kuma shi din akwai kusanci tsakanin ku to yanzu wannan dabban yankan da ya din nan ya inganta wa illa idan ku aka samu ɗaya daga cikin biyun nan babu al'ada ta gudana shi yake yanka amma shi ajnabi ne sai ya yanka ko kuma akwai dangantakan karibin ka ne amma al'ada bata gudana yana yanka ba yau kawai karambani ne a ni da abin yaya na dauko yanka kawai ka kafa mu ruka yanka to yanzu a matsayin wannan dabban fatara tudun amma idan ya zamo an rasa biyun nan ba al'ada bai taɓa yanka muku dabba a nan ba ba dangantaka watakila kawai gudun hijira ma ya zo unguwa mai yiwa bane ma ya zo kawai da ya zo dama ya tanadi kasa ya kai ba kawai ana yin sallan idi sai ya zo wannan ragon ku aka ce na mai gefe ma san ka ce a dan ne kawai ka kafa maruka in ka zo siya biya ka kuma wannan ko ya yi da niyan ya yanka ma alayya da ya biya yawwa la in ghalida banda inda ainihin mutumin ya yi kuskure ba dangantaka lokacin da aka zo yankan shi ya ɗauka ragon shi ne kawai aka danne ya yanka da niyyar ragon shi bayan ya yanka sannan ya bayyana ashe ba ragon shi bane ragon malam usman ne to yanzu a nan fala tujzi'u an wahidin minhuma kwarai kwa shedin abin da ya hana ya isar ya zama nashi ai bai yanka mallakin shi ba wannan dabban ba nashi bane mutumin da ya yanka abin da ba nashi ba ba zai masa a matsayin layya ba ka'idan layya sai ka mallaki dabban shi kuma wancan abin da ya sa ba zai zama nashi ba saboda niyyar lokacin niyyar kan shi ya yi wa wancan ma da muka ce ko da ya yi wa kan shi ya yi ai kai ka saka shi akwai yawa eh akwai akwai ainihin izini na kai ka sa shi wannan ba kamar izini ba kuma da kuskure ya zo ya kamo dabban lokacin da zai yanka a itikadi shi yana ganin nashi ne yanka to yanzu da kai da shi din duk layyar ku ba kai ba wala tujzi'u an wahidin minhu wa muni albai'u an yana siyarwa siyar da komai na jikin dabba shi yasa ma ya kawo shi alal itlaq ya ce albai'u bai ce wa muni abai'uhu ba ko bai'uha da ya ce wa muni abai'uha za mu ce sai da dungurungun din dabban ne aka hana ma za ka iya sai da wani ba wani wani ba abi sai ya ce wa muni albai'u kawai kwata-kwata bai halatta ka sayar da komai na jikin dabban lafiya ba kuma wannan hanin wa in zaba qabla imami ko da ya yanka kafin imami yanka an ba kuma ta ba bayan mun ce duwan da ya yanka kan imami yanka wannan yankan da ya din bai ba ko tunda ko hadisi da ya zo ya zo a ya rasulullahi na riga na yanka saboda mun fito bayan mun ci nama mun ye yace na eh shatu ka shatu me shatu lamin yace dabbar ka kawai ka ce balangu ne ka je ka yanka wani to yanzu kaga ai tabbacacce duk wanda ya yanka kafin imam wannan dabbar bai yi mar a matsayin layya ba amma tun da ya yanka da sunan layya bai halatta ya siyar ba dole ya bari ya yi abin da ake yi da naman layya da shi au ta ayyaba da halatar zabi ko kuma dabbar ta aimantu lokacin yankan da aka zo za a kada dabbar ana samun mai karfi da ya kada ita sai aka ji karas kafa ɗaya kare shi kenan kaga ba zai yi aile da ko an yanka wannan dabba a matsayin layya ba ta yi ba a hakan kawai aka kakkafa mata wuka ka yanka to yanzu bayan yanka a ce ayya ai wannan dabban ba layya bane me dalili ya ce ai kaban ya karye kafin a yanka kaga ai ba layya bane ko to duk da aka tilda da sunan layya aka yanka bai halatta a a sayar ba bai halatta kuma sai da komai a ciki au qablahu ko kuma ma ya aibantu kafin layyan ne kamar yanzu misali mutum ya ji ya siyo ragon shi a wani gari garin zuwa da shi ko wajen sawa a mota ko wajen saukewa ko wajen me sai aka yi wa ragon rauni ko aka fasa mar ido ko aka bar wani raunin da ba zai yi layya ba amma shi bai sani ba ya ɗauka cewa zai yi layya wannan raunin ba zai hana ba bayan ya yanka kawai af sai ya bayyana ashe dabbar da yanka din yana da raunin da ba zai layya ba to tun da dai an yanka shi a matsayin lahiya bai halatta a sai da komai a jikin shi ba au zaba ma'iban jahalan ko kuma ya yanka mai aibi din ya siyo shi da aibin ya yanka shi jahalan da jahilci da mun ce mai ido daya ba zai layya ba mai gamba ba zai layya ba kogama ba za ta yi ba waye ba zai layya ba shi da ya je sai aka bashi mai harari garke ka za harari garke ai yawwa eh to da aka bashi irin wannan idan ashe ba yayi zaman shi ma da kare yake shikenan ya zo da shi ya lallaba shi ya dauka ido din ba matsala bane sai da ya yanka aka ce ayya ai wannan dabban idon ta ba shi da kyau ba za ta yi lafiya ba to irin wannan shi ma in aini ya riga yanka ne bai halatta sai da komai a ciki ba ko da yake harari garke dole zai layya tun da shi harari garke ai yana gani sai dai kawai ainihin ganin nashi ne ka san ko mutum ne eh za ga akwai wanda ga inda yake gani amma idan kuma yana bin wani waje yawwa to alayi halin da in je aibin ba zai yi layya ba aibin zai hana yin layya amma ya yanka shi da jayinci to shi ma ba zai sai da komai a ciki ba wal ijaratu haka nan muni a dinkin shi yake aiki fa wal ijaratu haka nan an hana ijara da dabban lahiya yanzu misali ka siyo sale babba za ka yi lahiya da shi kafin ranar lahiya sai wani yana buƙatar yashin shi yana so a ɗauko mari yashi daga kogi zuwa gida sai aka rasa darkuwa masu darkuwa suna yajin aiki kai kuma ga san ka karkarfa kuma kana da darkuwan a gida ka ji an ce a je tirif ɗaya ɗari biyar biyar ka ga yanzu fa ayi nan za ka iya tirif goma to yanzu ba zai ka ɗauki dabban layya ka je kai wannan aikin da shi ba. wal badalu haka nan an gane canza ainihin dabban lahiya kuma wajen ijaran nan koda da fatan shi ne fa yanzu misali kai irin mai aikin zuriya buruwa din nan ne ka za ko ni aiki wai zuriya buruwa ko irin masu taunin taunin shadda din nan za ga ɗaya yana ciki ɗaya kuma yana rike da abin shi na cikin shi da zorin in an zira mar ya zuwa ƙasa ya zuwa ƙasar mai buruwan sai ya sha to fatan sai ya zama na lafiya ne ba zai ka zo kamar wannan aiki aikin neman kuɗi ne yawwa sai dai kai amfani da fatan amfanin kanka amma neman kudi yayi kamar ka siyar da fatan ne yawwa ba zai yi kai da shi ba wal badalu hakanan an hana canza dabban lahiya ko kun yanka rago da rago ku yi canje bi halatta ba ko kuma ka bede naman shi ma ya bede bi halatta shi ya yanka naman sa ne kai kuma rago ne sai ka ce wallahi ina sha'awar naman sa bari in ɗebo ma na rago ka bani na sa bi halatta ba ai shi ma canji yana bada na abu yana bada ma'anan siyarwa saboda haka kwata kwata sai ne baka sadaka ko ya baka kyauta kai ma kuma in ka ga dama ka bashi kyauta kuma a hakan ma ba zai ku shirya ba yanzu tun da dai ba canzawa yanzu ba ni kyautar naka ni ma baka kyauta sai mu ce to me bambanci sai dai kawai kaddara ta sa ya aiko ma kai ma kuma kaddara ta sa ka aika mar kaga wannan ba canzawa kuka yi ba amma da sunan canji bai halatta ba illa li mutasaddaqin alaihi sai dai ga wanda aka ba wa sadaka na wannan ainihin ko dabban layyar dungurungun ko wani bangare a jikin dabban layyar shi kam ya halatta duk abin da aka hana nan yanzu misali kai malamin yara ne sai da layya ta kusa ka tara yara aka yi mitin kace to kun gani kun ga irin zaman da muke ciki da Allah kowa ya gaya wa baban shi ya taimaka mana da fatan layya ba na haka ba sai aka baka tara muku fatan layya a tsangiya kana da ka kira mai siye ka siyar saboda ah ba sai da fatan layya ka ce to ai ba ni ne yanka ba sadaka aka bani ko naman layya ka tara kana iya kai jirgi ka kai can kudi inda nama yake da tsada ka siyar yawwa tunda ba kai ka yanka ba sadaka aka baka duk abin da aka baka kana da daman ka siyar aha wa fusikat to in waka wani zara kenan ga wani nan ya yanka ragon layya ya rasa na ce bane ko ya rasa man suya ya ɗebi wani bangaren naman ya siyar sai su sharif suka kama to ya za a yi fusikat kawai a bata cinikin ba shi naman sa kai kuma ba shi kuɗin sa to yanzu ya zan yin su ya ka ce ka bari ba ka iya fiɗa ba ka je ka yi fiɗa an ka samu kuɗin fiɗa ka zo ka soya don ka iya ka je dai ka san yadda za ka yi ka samu kuɗi amma dabban da ka yanka alayya ka ce za ka siyar da naman don wata bukata ba a yadda ba fusi kad za a bata cinikin to idan kuma aka ce abin ya yi fauci fa shi dama wanda ka siyarwa naman Allah Allah yake samu nama ana zuwa rajiye ina naman ne ya wani nama kuma naman da ne ya siyar ma ya ce ya nama ai ya riga ya fada shadda yanzu ya za a yi tusu dika bil iwabi yanzu wajibi ne a yi sadaka da wannan kuɗin da ka siyar ɗin dama shi kam shi ai wannan naman bai alamta a gare shi ba tunda ai shi lokacin da ka zo siyarwa mai yawa baka gaya mar naman layyanka ba ne ka gane amma kai da ka siyar ɗin dama ai hukuncin a kan ka yake tunda ka siyar mun bi mu karɓo ma naman ka baka babu naman yanzu wannan kuɗin dole kai sadaka da shi to shiddiqa bil iwabi fil fauti inda ya yi fauti kenan aka je za a bata shirkin sai abin ya yi fauti to yanzu a yi sadaka da iwatan kaga yanzu a nan in ka lura in ka je babin buyu a akwai abin da muke cewa bata ciniki idan aka zo bata ciniki idan ainihin abin da aka siyar din ya yi fauti za a ce a koma wa kima ko to yanzu a nan ba zancen koma wa kima kawai ya yi bauti eh to ina kuɗin da ka siyar din ki sadaka da shi kaga wancan cinikin tunda mutumin na abin ya yi bauti an tabbatar da shi sayan shi kai kuma kuɗin an kwace an bayar sadaka in lam yatawalla ghairun bila iznin wa sarfin fi ma la yalzamuhu inda zamu ce dole mutum ya yi sadaka da wannan kuɗin kuma kaddara fa ko kuɗin ka kashe dole ka nemo kuɗi daidai wannan ka yi sadaka da shi to amma da sharaɗi daman ka lura cewa a farkon littafin ya ce yana lura da mafhumu shar'i ne a cikin mafahim saboda haka duk inda littafin nan kaga ainihin sharaɗi to yana amfani da mafhumu shar'i a nan ku kula manduk ɗin ya ce in lam ya tawalla ghairun idan ba wani ne daban ya jibinci siyarwan bila izinin ba tare da izinin shi mai ragon ba shi mai dabbar ba wa sarfin bin fi ma la yalzamuhu sannan kuma wajen sarrafa abin da ya siyar din ya sarrafa cikin abin da bai lizinci mai ainihin ragon ba sai a nan ne za a ce mai ragon shi zai biya a mafuhu shar'i kenan kaga yanzu a nan sharadin yace idan ba wani ne ya jimbinci siyarwan ba tare da shi ya mar izini kuma ya sarrafa kuɗin cikin abin da bai lizumce shi ba kaga mafuhu shar'i din idan wani ne ya lizumce ya jibinci siyarwan kuma shi ba shi ya mar izini ba kuma da ya siyar din kuɗin da yin amfani da shi abin da ya lizince shi ba to yanzu a nan shi ya fita ba za a sa shi ya nemo wani kuɗi ya yi sadaka da shi ba mun fahimci gurin yana da mushkila misali dabban ka ne ka yanka da ka yanka muka ce kar ka sai da komai a ciki to akwai yaron gidanka ko wani bawanka ko wani da wanda kuna da alaka da shi amma dabban ba na shi bane naka ne sai ya ɗebi wani daga cikin naman kamar kilo biyu sai ya je kaɗar ya siyar kuma kai din nan lokacin da ya siyar baka sani ba baka bar izini ba da ya je ya siyar kuma kawai sai ya je wani bukata daban da kuɗin ba abin da ya shafi gidanka na abin da ya lizince ka ba kaga yanzu anan ba laifinka a cikin wannan abin da aka yi gaba daya to yanzu anan ba za a lizinta ma cewa tun da zan sai da dabba na naman layya kuma an siyar a gidanka dole kai sadaka da kuɗin ko kai sadaka da ainihin kuɗi daidai wannan kuɗin ba tunda ba aikin ka shi amma ainihin makumin kai ne ka sa shi ya je ya siyar ko kuma ba kai ka sa shi ba amma da ya je din ya siyar ya zo kana cewa to gashi nan je wallahi mun yi layya amma kuma yanzu gashi nan ba ko ya ce alaji ba matsala yanzu abin da za a yi nawa ake bukata a gina ya ce wallahi naira dubu ɗaya da ɗari biyar muke bukata saboda mai da kaza sai ya cire dubu ɗaya da ɗari biyar ya bayar aka je aka yi cefa ne aka yi mai aka yi komai bai ce ma naman ka yi siyar ba bayan an gama komai da daddare kuna fifita kuna fifita kuna hutawa hira ta ka hira sai ya baka labari ya ce ai ɗazu ni ma da na ganin da ake ciki kawai a naman nan ne na yin ci kaza na gina siyar kaga sarfin bima yarda mu huke to kaga anan dole sai ka biya shine ma'anan magana ka arshi aibin kamar arashi na aibin dabban wanda la yamna'ul ijza'a ba zai hana isarwar dabban galayya ba abin da muke cewa arashi mutum ne ya zo ya ma ainihin rauni a dabbar ka misali to yanzu zai biya kuɗin abin da wannan raunin ya rage wa dabbar. Ka gane? Misali mutum ne yana tafiya da mota sai ya buge dabbarka. Sai ya buge dabbarka ta layya ta faɗi, aka zo da kira ka kinkima aka ɗaga ta, sai take tafiya tana ɗan ɗingishi haka, amma ɗingishin ba bayyinu dala ba ne, ba ba ba bayyinul arj ba ne. Ba ɗingishi ne wanda ya bayyana ba sai wanda suka san dabba ne suna gani za su ce wannan dabbar akwai matsala a kafanta. To, kaga wannan ma aibi ne. yanzu sai a kira masu dabba a ce kaddara wannan dabbar za ta yi nawa lafiyar ta kalau suka ce tab wannan raguna da raguna suke tsada za ta yi dubu zai dubu saba'in sai aka saki rago ya fara tafiya suka ga yana ɗaya suka ce ya haka kuma ta ce wallahi matsala ce ta faru sai a ce ai wannan yanzu da wannan matsalan yadda mutanen maiduguri ba sa son kowane irin matsala in an nuna musu matsalan nan ba zai wuce dubu hamsin ba yanzu mai motar nan zai ka dubu ashirin ya baka saboda matsalar da abin da ya samar wa ragonka ainihin abin da ya rage mar kuɗi shine dubu ashirin to yanzu ya baka dubu ashirin din nan wannan matsalan ba zai hana ragon nan ailayya da shi ba tun da dama gurgun sai aka ce sai wanda gurguntan shi ya bayyana wannan kuma gurguntan bai bayyana ba to yanzu a nan wannan kuɗi dubu ashirin ɗin karkace ka ci bagasfa shi ma za ka yi sadaka da shi kwarai kuwa tunda kuɗi ne wanda ya fita a jikin dabban da iya shi ne ka arshi aibin la yamna'ul ijza mun fahimci wannan wa innama kawai tajibu layya tana waje ba ne bin naziri wa zabihi ta hanyar juna imma mutum ya yi bakace lokacin da ya sayi wannan dabban ya yi bakace na ɗaura wa kaina yanka wannan dabbar a matsayin lahiya dama yi bakace mutum ya ɗaura wa kanshi abin da ba farilla ba sai ya zama farilla ko to yanzu yana yin bakace ce na ɗaura wa kaina yanka wannan ragon to yanzu ya zama wajibi a kan shi kawai lokaci muke jira lokaci na yi ba canza shawara dole ya yanka shi kaga bin naziri kenan sannan in bai yi ba ka ce ba kuma wazzabihi da yankawa ka sayi ragon layya ka zo da shi gida saura wata uku kamar yanzu ka kiwata shi daga nan har zuwa ranar layya in ka canza shawara ka ce na fasa layyan iyaka sai dai a ba wa'azi a ce amma baka kyauta ba amma kaza amma bai waje ba a kanka ba dama asalin layya sunna ce daɗin ka bi sharif sun ba wa abi waye waye yanzu kuma kai ka canza shawara ban sai kayan yara ba ban yi waye waye ba ka kadar shikenan ba komai amma kana yankawa shikenan dukkan hukuncin lahiya hukan shi mun gane fala tujzu in ta'ayyabat qablahu saboda haka dabban layya ba ta isarwa idan ta aibantu qablahu kafin yankan yanzu misali ka sayi rago da niyan layya kafin ranar layyan sai wani aibin da yake hana yin layya ya samu dabban to yanzu wannan aibin ya sa ko kayan kashi a layya layya bi ba kai abin da kake so da dabban ka ka je ka nemo wani kana da shi ka zo ka yanka kaga wannan bambanci da hadaya shi hadaya ana lura da waqtu taqlid wal ishari shi ko layya ana lura da ainihin yankawa ne mun gane wannan yawwa wasana biya ma sha duk mutumin da ya sayi ragon layya da niyan layya amma bai yi nazar ba sai ragon ya samu matsalin da ba zai yi layya ba yana da damar abin da yake so ko ya bar shi ya zarce ci gaba da kiwo ko ya yanka shi a ci a gida ko ya dauka ya siyar duk abin da yake so ya yi da wannan dabban tunda ta samu aikin da ba za ta yi layya ba mun gane wannan ka habsiha hatta fatal waqatu kamar inda mutum ya rike dabban har lokacin layyan ya wuce irin mai shawaran kiyannan ne ranar lahiyar ta yi ce kai amma wannan rago yanzu na yanka a matsayi na ragon nan fa zai duk a ba sai na ragon nan zai dubu tamanin a dubu tamanin a ba su bari mu gani dai har yamma ta yi biyan ka ba goma aka wayi gari har yamma ta yi biyan ka ba har jibi wai shi bai yanke shawaran ya yanka ko kar yanka ba har lokaci ya wuce to yanzu tun da lokaci ya wuce ai ko ya yanka a matsayin lahiya ma ba lahiya bane saboda haka yanzu shi ma tun da lokaci ya wuce wata na abiya illa anna hadha asimun sai dai wannan na ƙarshen wanda ya sayi dabba don lahiya ga ranar lahiyar ta zo akai akai ya yanka ya ta shawara ya ta shawara ya ta ainihin kankwami har lokaci ya wuce to shi wannan ɗin asimun ya zama mai zunubi duk da dai zunubi in mutum ya bar wajibi ne amma barin sunna ma dai an nuna bai kyauta ba kuma ya gada mai yawa ya kubce mar da sauransu shine ma'anan wannan asin din kasan ana samun yawa wani mutum ya sayi dabban layya wanda ya zo yake tambaya ya ce ga ragona siya kuma an yi rasuwa a gidana ya ce ga mata sun taru kuma ga layya ya ce in na yanka ba zan samu koyo ba cinyewa za ta sai na ce to yanzu ya za ka bari mana an yi sadaka yake to ai ranar sadakar ranar ukun layyan ne saboda haka yau ba zai yi yanka ba za a cinye goma za a cinye jibi ukun layyan in aka zama sadakan kuma aka watse lokaci ya wuce a ce to alhaji ka je ka rungu ya ce ina ba zan iya runguma wannan kaddara ba wannan kaddara ta gida ina jin haka dole ya bari dai ragon sai ya wuce saboda ya ce tabbatacce inda ya yanka ya ce matan nan ba za su bar mun naman nan ba ci ba a gani to yanzu wanda ya kima da ai sai ka je kwata a yanka sa ma a firiji an gama an watse ka ɗauko naman ka. Ka fahimci zancen kai kanka ka sani shi ɗin ya yanka a gidan taron nan shi yana son ya yanka layya dama ai layya an ce fa kulumina wa adimul baizar bakin ko ai mun ce ba adadi kana iya yanka yanka ka ɗauki yanka ɗaya kai sadaka ka ɗauki yanka ɗaya ka yi kyauta ka cinye sauran ka ai baka yi laifi ba to shi so yake an yi yanka su wadata da shi da ƴaƴan shi da waye su ci abin su yawa to kuma ya san gidan nan a yadda ake taron nan in yanka ba abin da zai samu to shi yasa yake tunanin cewa shi gaskiya yanka shi ka gani to shine yace ka hafsiya ta fatal waqtu illa anna hadha asu walil warisi alqasamu magaji yana da daman magada su raba dabban lahiya wannan qabla zabi wa badahu yanzu misali mutum ne ya sayi ragon lahiya da niyan lahiya ana nan ana nan kafin ranar lahiyan sai wannan bawan Allah ya rasu yana rasuwa wannan ragon ya zama na gado ko ƴan uwan su yadda su yanka su raba naman ko kuma kar su yanka ragon nan dai nasu ne za su raba shi a matsayin gado sai dai ba kuma ta ba bayan mun ce mustahabi ne duk mutumin da ya ayyana dabbar layya kafin ranar layya in ya mutu ba wajibi bane mustahabi ne magadan su yanka shi a matsayin layya ma me shi to amma ko an yanka ko ba yanka ba wannan ragon sunan shi gado mun gane sai ya yi muwalaga ya ce walau zubiyat ko da an yanka ragon wannan walau zubiyat din zai dauki cewa ko da shi ne ragon sai da ya yanka rabban sannan ya rasu misali mutum ne siyo ragon layya ko sa na layya ranar yankan bayan an yanka dabban ba an riga an yanka ba kafin a feɗe ko an feɗe kafin je naman ya ƙare sai ya mutu to yanzu me hukuncin wannan ainihin dabban hukuncin shi gado magada za su raba shi ne a matsayin gado ko kuma a ce shi ne shi ɗin bai yanka ba su magarin ne kamar yadda aka ce mustahabi ne su yanka bayan ya mutu suka ce to yanzu a tare a yi aka yi mitin kun ga sannan baba ya siya dan layya ne saboda haka yanzu ya za ka ce gaskiya a yanka yanzu bayan an yanka to ba na irin zamanin baba za a yi ba dan shi baba yana aikawa ne shinya yana aikawa ne fatan wani ake wa yau ba za a yi duk wannan ba ya zama gado magada ne za su zo su taru a kira malami ne rabon gado ya raba shi a matsayin gado misra hadin zai warai kuwa a kauli mai karfi kenan ɗaya kaulin kuma ya nuna cewa kawai kowa zai ci abin da zai wadatar da shi sannan kuma idan aka zo rabo ka gane kaga ya sa kaidin la bai'un ba'da hufi dainin bai halatta a sayar da wannan ragon ba'da hu bayan an yanka shi a matsayin layya fi dainin cikin bashin da ake bin mamaci ba kaga mafumin in qablahu ne ya halatta kafin a yanka dama ya siya ta karkari ne sa irin dubu ɗari biyu ɗin nan kafin a yanka sai Allah ya mara rasuwa sai ashe akwai masu bi bashi suka zo suna zuwa da an ɗauka mai kuɗi ne ashe bai da komai ma wannan san da kere kukuta ya samu ta yanzu dole a sai da san nan a biya bashi da bashi a kan shi ba zai yi a yanka wannan dabban ba amma an riga an yanka ko yana raye bayan ya yanka ya rasu ko kuma bayan ya mutu ne magaran ba san da wannan bashin ba suka yanka bayan an yanka ya zama dabban lagiya to ba zai yi a ce tun da ana bin shi bashi a ɗauka a siyar a biya bashi ba saboda ana yankawa haƙƙi na ubangiji na ba a sai da ragon lagiya shiga ciki sai dai su raba a matsayin gado kuma su ma in sun zo rabo ka san idan ka duba babul kisma rabo din ma kala kala ne akwai rabo na tarabi akwai rabo na ainihin na ƙuri'a to idan aka zo wajibi ne a yi rabon ƙuri'a misali ya mutu ga dabban layyan shi a yanki aka ce dabban nan na 'ya'yansa ne misali 'ya'yan shi ne kawai za su gaje shi su biyar to yanzu 'ya'yan nan biyar in suka zo za mu kirawo mahauci mai watanda za a ce zo yi watanda idan aka yi wacan dan dabban nan gaba ɗaya gida biyar aka raba shi gida biyar cif aka tabbatar da yayi yayi ba wanda ya fi wani ba wanda ya fi wani to yanzu ba zai yi kuyi rabon taradi allami ya ce to shikenan kun yarda ni na ɗauki wannan wannan ma ya ce kun yarda na ɗauki wannan sai mu ce ba zai yiwu ba in an yi haka akwai wani ma'ana na siyarwa a ciki tunda yanzu misali abin nan na mu biyar ne aka zo aka sa shi gida biyar har yanzu yana biyar dinnan sunan shi musha'i kowane guda ɗaya na mutum biyar ne kun gane zancen kowane guda ɗaya na mutum biyar ne wanne ne na wani ma ban sani ba kai ma baka sani ba kai ma baka sani ba yanzu idan na yadda na ɗauki wannan a matsayin nawa kuka yadda kaga kamar na ɗauki ɗaya cikin biyar nawa ne sauran hudun kuma kun siyar min ne a matsayin rabona da yake cikin naku kun gane zancen kaga an samu baiki a ciki iyalarta ba sai dai a rabon ƙuri'a yaraban ƙuri'a yake guda biyar ne eh kamar yadda ɗazu muka faɗa a rubuta nan buwan nan mutum zuwa biyar an rubuta sai a ɗauko takardu a rubuta wan zuwa five sai a nannaɗe sai a ba wa kowa ɗaɗɗaya kowa ya buɗe abin da ya gani a jikin takarda shine rabon shi ɗauka ka ganin ba bai'i a ciki kawai ainihin tamyizu haƙin ne ya halatta wani diba zabuhu wahidatin haka ne ba wani riba zabuhu wahidatin tujzi ubihiyatan fi sabi'il wiladati naharan mun shiga ainihin babin suna kenan ko wani riba an so zabuhu yanka wahidatin dabba guda ɗaya wanda tujziu da hiyatan za ta iya isarwa wajen lahiya in kun lura tun a farkon babin mun ce in rago ne dan shekara in akuya ne wanda ya cika shekara ɗaya shiga biyu in sa ne wanda ya cika shekara biyu ya shiga na uku idan raƙumi ne wanda ya shiga shekara na biyar ko ya cika hudu ya shiga na biyar to shi ma wajen suna ɗin ana so a yanka dabba ɗaya wanda tujzi'u bahiyatan za ta yi lahiya fi sabi'il wiladati a ranar bakwai haifuwa idan Allah ya baka da ran da ɗan nan ya kai kwana bakwai a duniya ana so ka siyo dabba wanda zai isa lahiya ka yanka a matsayin akika na wannan yaran kuma yankan da za a yi din naharan da rana ake yi ba a yi da daddare daga huduwan alfijir zuwa kan faduwan rana a wannan tsakanin ake duk da dai an fi so a yi shi lokacin hantsi bayan rana ta fito ta daga amma ji alfijir ya hudu aka yanka dabba matsayin suna yanka yayi sannan a lissafin kwanakin wa ulgiya yawmuha ana yasar da ranan haifuwan in su bi kabil fajiri idan an rigayi ranan da huduwan alfijir yanzu misali idan an haifi yaro da safe lissafin kwana bakwai din banda yau a ciki yanzu yau ba alhamis ba yau da sassafe aka haifi yaron bayan alfijir ya hudo sai mu ce to juma'a yana da kwana ɗaya asabar lahadi litinin talata laraba alhamis sai ranar alhamis za a masa hakika kaga ba lissafa da yau ba ranan da aka haife shi inda sai da ainihin alfijir ya hudo sannan aka haife shi to ba za a lissafa da ranar ba kaga wannan lissafin ya ba mu lissafa da alhamis ba juma'a asabar lahadi litinin talata laraba alhamis amma kaddara da za a haifi yaron kan huduwan alfijir ko da da lahaza ne ko kuma ya zo tare da huduwan alfijir ne to za a lissafa da wannan ranar yanzu misali yaro ne misali a ce kamar yau din nan kaga yau alfijir yana hudowa karfe biyar ba minti biyar to sai aka haifi yaron nan karfe biyar ba minti biyar da sakon biyar sakon biyar ne kawai tsakanin su da hudu alfijir sai mu ce yau za a lissafa da shi za mu ce yanzu yaushe ne suna yaron nan sai mu ce a lissafa alhamis juma'a asabar lahadi litinin talata laraba ran laraba za a yi suna yawa ana lura da huduwan alfijir ne shine ya ce in su bi ƙabil fajiri idan an riga ya haifi wanda hudun alfijir to wannan ranar ta faɗi mafumin maganan idan yaron ya zo kan hudun alfijir za a lissafa da wannan ranar a kwana bakwai to idan yanka dabba idan yanka wa yaron nan dabba sannan akwai abu na biyu wacce sadduku bi zinati sha'arihi ana so a yi sadaka da nauyin gashin yaron ko gol ko azurfa iya gurgudan ƙarfin uban yaron idan an yi wa yaron aski sai a dunkule gashin sai ka je wajen masu gol ko masu azurfa sai ka ce kana son gol daidai nauyin wannan gashin sai a ɗaura a skeli ba akwai skeli mai hannu biyu nan ba an ɗaura ana ɗaura ana ɗaura har a zo daidai gol ɗin a ce to wannan gol ɗin yanzu kaga ai zai wajen kai ne mai sai da gol ko wannan zina ɗin zai ka wajen dubu ashirin da biyar sai a ce to alabi dubu ashirin da biyar za a kawo sai a baka gol ɗin sai ka mana sadaka shi ke ka aikata wannan ainihin mustajin. To ai ba mu sani ba ko ya kai zinan ko bai kai ba. To amma dai asali dai an ce da gol ko da azurfa. Saboda haka kai na asalin mana tun daga gol ana sayarwa duwa kana nufin ka ba gol din ba ma so ne? Ai gol da barin ya ba amfani da shi. yanzu ka ka gwal ɗin ka gani wai ka ji wa amfani da gwal ai ba abin da yanzu yake kusa da kuɗi ma kaman gwal ba abin da karanci kana shiga kasuwa in ka ba siya ba kai din ake shakka ba gwal din ba amma yanzu nan kana zuwa kasuwa da gwal har ta fi dala ma kana zuwa yanzu za ba kuɗin ka saboda haka kawai ka sai gwal din ko azurfa sai ka bayar sadaka wanda ka ba sadaka yanzu ya je canza bizinati sha'ari kenan wa jaza kasru izamiha ya halatta karye kashin dabban suna ba kamar jahiliya a shekar a karya kashin saboda an karya yaron zai rauni wawa a karya kashin ba abin da ya da kashin yaro da kuma kashin dabba ya halatta a karya in an zo ainihin fiɗa ma ya halatta a sassara kashin ba matsala ba komai saboda saba wa ainihin jahiliya wa kuriya amaluha walimatan makaruhi ne aiwatar da dabban suna a matsayin walima wai suna ya kama ka sai ka ce to yanzu abin da za a yi cefanen a ɗaura miyan wai za ka yi hikima wannan dabban sunan shi kuma za ka tara mutane su ci a walima makaruhi ne shi dabban suna ana yin abin da ake yin dabban layya da shi ne ku ci mutanen gida ku sadakar da wani amma zancen a yi walima a tara jama'a a ci wannan makaruhi ne kana so ka yi walima shi ma sai ka sai wani dabbar ka ko ka je ka auno namar ka kasuwa ka zo kai walladukuhu bi damiha haka nan makaruhi ne cuɗanya yaron da jinin dabban duk wannan aikin jahiliya ne a zamanin jahiliya wai yaron da aka haifa dabban sunan shi idan an ɗebo jinin shi a cikin yaron sai zama jarimi sai zamo ainihin mutum ne mai jarinta mai kaza to wannan duk hauka ne makaruhi ne ba a san haka shi yasa ma a risala zaka gina cewa da za a cuɗanya jikin yaron da turare a maimakon wannan jinin jahiliya din ya ce ya halatta saboda me saboda ka san mutane da al'ada din kan kare al'ada a zukatan mutane da abu ne mai wahala to amma saboda dai wancan din ba kyau a shafa mar turare a maimakon wancan din shi kenan an wuce ko wa fitanuhu yawma haka nan makaruhi ne ai wa yaron kaciya ranan suna ka san wasu ranar suna suke kaciya ko to wannan makaruhi ne imam malik ya ce ya kamata ranan kaciya ya zamo ran da aka umurci aka ce yaron a umurce shi da ya sallah ba shine a umurci yara da sallah shekara bakwai ba to ana so kaciyan shi kare kasa wannan shekara bakwai alhamdulillah abinda muka daidai Allah ka ba mu dare shi da muka kure Allah gafarta mana akwai mai tamba